أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى قوم يوشاء قوة جماد الآخرة إجراء النبي صلى الله عليه وسلم دبو ليا دريه دا أربعين دبيو كما يوم ashirin da bakwai ga watan ɗaya miladiya dubu biyu da ashirin da ɗaya a wannan majalisi namu mai tarin albarka da muke karatun waɗannan littafai farawa da littafin rijalun wani sa'un haular rasuli sallallahu alaihi wasallam har yanzu ba mu gushe ba muna cikin sirar na na aisha radiyallahu anha wacce ita ce sahabiya ta sha biyar a jerin sahabbai mata waɗanda ake ba mu sirarsu Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara yadda a gare ta da sauran sahabbai da matan annabi sassanama da iyalansa ga baki da idan ba a manta ba na na'isha radiyallahu anha tana ba mu labari da kanta a game da abin da ya faru na hadisul ifki wato labarin kage da aka kirkira munafukai suka kirkira suka yada domin su ga sun rusa gidan annabi sallallahu alaihi wasallam sun ci mutuncin iyalinsa amma kai tsaye shi suke son su cima mutunci kuna na shi tana ba mu labari cewa bata san abin da ke faruwa ba ita dai ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya canza mata in ya shigo daki sai dai tambaya ya ce kai fatiko ya take ko ya mutuniyar taku ko ya jikinta ta ce baya ƙara wani abu daga nan ta nemi annabi sama ya ba ta izini cewa ta koma gida manzon sama ya ba ta izini to anan za mu tashi qalat tace fanqalabtu ila ummi sai na juya na tafi wajen mamata na koma gida wala ilmani bi shay'in mimma kan ba ni da wani cikakken sani ba ni da wani ilimi a game da abin da ke faruwa ban san me ke faruwa ba hatta naqahtu min waj'i har sai da na ji sauki daga ciwo na abinda ake ci mishi an nahaƙo shi ne mutum ya zama ya ji sauki amma har yanzu akwai sauran rauni na rashin lafiya a tare da shi shi ne ake ci mishi an nahaƙo to har na ji sauki amma akwai sauran rauni a jikina na rashin lafiya ba da bib'in wa ishirina laila bayan kwanaki ashirin da ɗoriya akan faruwa abin daga ranar da aka fara yada wannan abun daga ranar da nana Aisha radiyallahu anha ta fara ciwo ba dan ta san abin da ke faruwa ba Allah ya jarabe ta da rashin lafiya so da ka sai da ta kwanaki ashirin da wani abu tana cikin wannan yanayin wa kunna qauman araban mu kuma mutane ne larabawa la nattakhidhu fi buyutina al-kanif ba ma rikar bayika a gida laraba ba sa yin bayi a gida su suna ɗaukar yin ban ɗaki a gida ƙazanta ne har ma daga cin abin da suke tantance ajamawa da shi wato gwarawa wannan da ba laraba ba shine su zama me su zama yattakhiduna al-aqnafa fil buyut ko ittikhadhu al-aqnafi fil buyut yin bayika a gida su suna fita bayan gari ne shi yasa suke ci mishi baraz allati tattakhidhu hal a'ajim wanda gwarawa waɗanda ba laraba ba suke yi laraba ba su bayi a gida so da ɗabi'ar su ita ce sai dai su fita bayan gari na'afuha wa nakrahuha na'afuha muna kin su ba ma son su wa nakrahuha muna kin su ba ma son su ko na'afuha muna kyamar baye ka a gidaje wa nakrahuha kuma muna kin su ba ma san su innama kunna nakhruju fi fashil madinati mun kasance muna fita ne mu je fili daji na madina wa kanat nisa'u yakhrujna kulla lailatin fi hawaijihinna mata sai su tsara sai da daddare kullun suke fita domin su je su biya bukatar su domin dare lokacin ba wanda zai gansu har aka ba annabi sama cewa shawara cewa ya bayi ka a gida sai bai yi ba sai na umar ya ba ta shawara ya ba ta shawara rannan na na sauda radiyallahu anha za ta fita sai sagiduna umar ya ce ala qad arafnaki ya sauda wa kanat imra'atan sabita dama mace ce mai kiba to ana gane ta to daga nan ne Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da waƙarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula daga nan sai manzon sama ya zama ya riƙi bayika a gida wannan yana karantar da mu darasi cewa wani abu waɗanda ba musulmai suke yin sa ba idan abu ne mai kyau da ya shafi lamarin duniya da ci gabanta to ba laifi bane musulmai su zama sun yi koyi da su a nan yin bayika ba ɗabi'ar musulmai ba ce domin musulman farko ai larabawa ne to su kuma ba su san haka ba su kuma al'ajim so tari idan an ce al'ajim a lokacin ana nufin mutanen farisa abadatun nar masu bautar wuta to daga baya manzo Allah sama sai ya zama ya riki ban ɗakuna a gidansa amma da babu to a lokacin da hadisul iski ya faru babu bayika a gidajen larabawa har da gidan annabi sallallahu alaihi wasallam sau da kamatan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance suna fita da daddare saboda haka fa kharajtu laylatan li ba'd hajati rannan da daddare sai na fita domin biyan bukata ta wa ma'i ummu misbah a lokacin kuma a tare da ni akwai misbah amaman misbah malamai sun tattauna akan sunanta to ita ce dai mamarsa kuma suna da alaka da gidan sayyidina abubakar radiyallahu anhu shikenan sai ta raka ta fa wallahi inna la namshi inna hala tamshi ma'i ce wallahi tana tafiya tare da ni idza asarat fi mitr fi mirtiha kawai sai ta tintibe akwai riwaya ta zo ta sarraha da cewa sai ta tuntube da dutse tana cikin lullubinta da ta tuntube da da dutse shikenan faqala sai ta ce ta'isa misbahu tace tunanin misbahu ma nake hannai tuntube ban ganin abin da ke kai misbahu ya tabe uwa ce take ce ma danta ta'isa misbah ce misbahu ya halaka ya lalace ya shiga uku shine ta isa ai fa qultu bi'sa ce subhanallahi tun da wannan maganar da kike faɗi ya umma misbah la amrullahi ma qulti ce bi'sa la amrullahi ma qulti li rajulin min almuhajirin shahida badran ce na rantse da Allah tun da abin da kika faɗi game da mutumin da ya kasance ya halarci bada misbah ya halarci bada a wannan lokacin duk mutumin da ya kasance ya halarci bada to ba a wasa da lamarinsa saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi matsayinsu a wajen Allah wa ma ajraka anna Allah qad tala ala ahli badr fa qala fa'alu ma shi'tum fa inni qad ghafartu lakum Allah ya kalli mutanen Badar ya ce duk abin da suka ga dama su je su yi Allah ya riga ya gafarta musu ba su ba shiga wuta to idan aka ji mutum in aka ce wani badariyun ne to wani girma ake kallon sa da shi na musamman shi yasa kake jin hatta abin da ya shafi sallar gawa idan badari ne ake ruwaitowa cewa hulafa sun kasance sukan masa kabbar bari fiye da hudu idan mutum ya halarci yakin badar to hulafa kamar sayyidina ali radiyallahu anhu an ruwaito yakan musu kabbara sallar gawa fiye da hudu sannan sagiduna umar radiyallahu anhu idan mas'ala ta taso sai ce aje a nemo masa mutanen da suka halarci badar su ne zai tattauna da su mas'ala babba da ta shafi addini ta shafi al'umma sai ce aje a nemo masa mutanen badar kaga badar ba karamin abu bane to sai na na isha radiyallahu anha ta ji uwar misbah da kanta tana cewa misbahu ya halaka ya taɓe kuma ita na na isha ala ilmiha akan iliminta abinda ta sani anna misbahan shahida badara cewa misbahu ya halarci yakin bada to ya zai a zagai kuma uwar shi ce take faɗin wannan magana qalat sai ta ce awa ma balagaki al-khabaru ya binta abi bakr shi labari bai zo miki ba ya ke diyar abubakar kaga ita za ta fasa kwai dinge shi labari bai zo miki ba ai na zata kin sani qultu wa mal khabaru ka san irin wannan zaka zaku a dabi'a ta dabi'a dan adam to me labarin fa akhbaratni billadhi kana min ahli al-ifk ai kawai shi kenan shi ta bani labarin abin da yake faruwa a gari na labarin kage da aka kirkira munafikai suka kirkira qultu aw qad kana hada shi yanzu tsakaninki da Allah yanzu labarin nan ya afku a gari qalat na'am wallahi laqad kana ce na rantse miki da Allah wannan labarin ya faru kuma ana nan ana ta yada shi ana ta yada shi na na isha bata sani ba baiwa Allah qalat aisha na na aisha tace fa wallahi ma qadartu ala an aqdi hajati ta ce wallahi na rantse muku da Allah ban iya biyan bukatata ba akwai riwayar da ta zo cewa ta gama biyan bukatarta al-imam ibn hajar yace yadda za a hada riwayoyin guda biyu ba cin karo cewa qabat hajataha fi safar wa ma qabat hajataha fil ghaib fitar da suka yi biyan bukata ce ai ta dade bata fita ba ba ta da lafiya kwana ashirin da wani abu tana kwanci to kaga ta biya bukata ta ta fita amma biyan bukata ta asali wacce ta fitar ta domin ta yi ta ta bani ta dan adam to ba ta samu damar yi ba saboda wannan bala'i wa raja'tu na dawo fa wallahi ma ziltu abki wallahi ban gushe ba ina kuka حتى ظننت أن الفؤاد سيصدأ كبدي حسيد نزتا شيوا كوكا سيا فبا سحنتاتا سود كوكا وقلت لأمي سينا شيما ما هي فياتا أم غومان يغفر الله لك ما ما ألا يغفر تامك يحدث الناس بما تحدثوا به ينزما ما أكان النيدك mutane suna yada wannan labarin wala tadhkurina li min zalika shay'a amma baki taba faɗa mun ba qala sai ta ce ai bunayya sai ta ce ta kwantar da hankalinki khaffifi anki zuba ma zuciyarki ruwan sanyi fa wallahi laqalla ma kanat imra'atun hasna'u ce na rantse miki da Allah babu wata mace kyakkyawa inda rajulin yuhibbuha a wajen mutumin da yake santa wala zara'ira kuma rayuwar kishiyoyi illa aqsarna wa kasuran nisa'u alaiha face sai sun yawaita yi mata tashi da hassada da kushe kuma sai sauran mutane su ma sun yawaita akan ita so da kake kwantar da hankalinki wannan ba wani abu bane قالت سيتشي وقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطبه da labari ya gari ya zafi madina ta ɗau zafi gari ya ɗumama wanzu Allah su salma rannan sai ya hau mimbari ya hudu ba wala a'lamu bi zalika ni ban san yayi ba fa hamidallah wa asna alaihi annabi sama ya yaba Allah yayi ma Allah kirari sun qala yace ayyuhan nasu ya ku mutane ma balu rijalin me ya samu wasu mutane ne yu'zuna ni fi ahli suna cutar da ni game da iyalina suna faɗin miyagun maganganu game da iyalina wa yaquluna alaihim ghayra alhaq kuma suna faɗin maganar da sun san ba gaskiya bace wallahi ma alimtu alaihim illa khaira wallahi ban san wani abu ga iyalina ba in ba alheri ba wa yaquluna dhalika li rajulin kuma suna faɗin wata mummunar magana a haƙƙin mutumin da ana nufin misfa a safwan ibn mu'attil safwan ibn mu'attil wallahi ma alimtu minhu illa khaira wanda ban san wani abu game da shi ba illa alkhairi wala yadkhulu baitan min buyuti illa huwa ma'i kuma bai taba shiga wani daki daga cikin dakuna na ba face tare da ni ya za a masa wannan zargin annabi sama yi wannan a hudu bassa qalat tace wa kana kibahu zalika inda abdullahi ibn ubayy girman lamarin asalin kan macijin asalin kan macijin yana hannun abdullahi ibn ubay ibn salul ra'sul munafiqi fi rijalin min al-khazraj shi kuma dama mutum ne daga cikin khazrajiyawa shi kuma tunda manzo Allah sama ya zo Madina dama yana da kwafar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yi sulhu sulhun sulhun lafi lafi ba sulhun gaskiya ba zaman lafi lafi suka yi sulhu da al-khazraj da al-aws kabilun da suke fada a tsakanin junan sai aka ce wai an yi sulhu sai aka ce to a nada shi ya zama sarkin Madina ana zuwa ana shirin wannan nadin sai ga manzo Allah sama ya sauka Madina shikenan idza jaa nahrullah batala nahru ghairihi haka laraba suke cewa in tekun Allah ya zo to ina magana rijiyar wani teku daga Allah to rijiya za ta yi magana manzo Allah sama ya zo waye zai zama shugaban sa shi kenan sai naɗa shi ko mai anguwa aka ƙi bashi shi da ya so ya zama sarkin gari sai aka ƙi bashi mai anguwa to tun daga nan wannan ciwon na munafurci na hassada da ƙyashi da son mulki sai sa duk mutumin da aka jarabe shi da son shugabanci to da wuya in bai yi munafurci ba haɗa siki mutum ya ce shi koyaushe ya zo shi yurido an ya tara'as shi so yake ce shi ne shugaba shi la yarda an ya kuna zailan taba'an li ghairihi kullun shi dai a ce shi ne ra'asu to wannan yana cikin ciwo saboda haka shi ne ma'allabi qala da abin da ya faɗa sannan me da misbahu wa hamnatu bintu jahash ina nana shi na lissafo mutanen da su suka fi yada labarin a gefen munafikai wanda ya fi yada wannan wanda ya kirkiro labarin shine Abdullahi ibn Ubay ibn Salul shi kuma Mistahu dan gidan Sayyidina Abubakar bararan bawan Sayyidina Abubakar shine Allah ya saukar da wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati an yu'tu ulul qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum wallahu ghafurur rahim to shi ne aka saukar da wannan aya saboda shi kwanansa a gidan sayyidina abubakar yake akwai alaka ta dangantaka tsakaninsa da sayyidina abubakar radiyallahu anhu sannan kuma bararren bawan shi ne so da haka amma ya shiga ciki kuma shi ba munafiki bane a'a shi yana cin ma badariyun yana cin badariyun ita kuma hamna bintu jahash na Aisha sai ta fassara ta ce tana taya tana taya ƴan uwar ta kishi saboda ita ƴan uwar Zainabu ce za ku gani a gaba irin yaban da Nana Aisha za ta mazaina ta ce a gidan manzon Allah sallallahu babu matarsa wadda tusani ni wadda take daidai da ni a kishi take jin ai kankan kan miki kamar Zainab yace fa sai ta ce fa asama Allah sai sai Allah ya tsare ta ita bata shiga cikin wannan labarin ba amma ƴan uwarta kanwarta hamna ita kuma kawai sai ta taya ta kishi yadda bata yi ba ita kuma sai ta rike duk gidan da ta je sai ta zauna an kawo mata kujera kuma ita ma ba munafika bace ta shiga jarabawa to shine laula is sami'tumuhu dhanna almu'minuna walmu'minatu bi anfusihim khaira to tana cin almu'minat din kaga jarabawa ko to shi yasa kakka zama cikin yan gaba gaban yada labari musamman wannan zamanin namu shi wannan shine babban darasi kakka zama duk labari kai ne zaka fara sa shi a Facebook ko kuma a WhatsApp in kuma wani clip ne kai zaka fara yada shi a ce kai ne kake da sabaqun nashr wanda kamfanonin yada labarai abinda suke takama da shi kenan a ce kamfanin yada labarai na kaza shi ya fara yada labari kaza har ma ya ce asali sai an siya a wajen shi to kakka zama haka daga baya sai mutum ya zo ya shiga cikin matsala ya shiga cikin damuwa misbahu ba munafiki bane hamna ba munafika bace radiyallahu anhu ba amma kuma Allah ya jarrabe su da wannan Allah ya tsare Abu Ayyub al-Ansari da matarsa matarsa ta zo ta kawo mishi a gida ya shigo gida ta kawo mishi labari ya ce ke ka in sake jin kin faɗi wannan magana a gidan nan kuma ki kama bakinki shi ke nan ta bi kaga shine wannan wadhalika anna ukhtaha zainaba bint jahsh kanat inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa lam takun imra'atun min nisa'ihi tunasibuni fil manzilati indahu ghayruha kaga shine wannan ina ganin ba wajen tsayawa kusa kusa tun da za aka ce tammal waqt so da ka mu tsaya shi mu tashi qalat wa kana kibahu zalika inda abdullahi ibn ubayy wa sallallahu wa baraka ala nabiyyina muhammadin وعلى آله وأصحابه أجمعين